cikin suratul namli sura ta 27 za mu tashi akan aya ta 21 wanda zai karanta mana ayar Qur'ani shine Sayyidi Aliyu ibn Shaykha Usman Bauchi wanda zai fassara Maulana Shehu Islam الشيخ قال عثمان بوشي رضي الله تعالى عنه رحمه الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لعذبحنه أو لياتني بسلطان مبين annabi suleiman ya ce me yasa me yasa me yasa me ni ni ban ga huda huda ba kenan ya kamata kowane shugaban ma'aikata ya dubi ma'aikatansa in akwai wanda bai zo bai tambaya lafiya ban gaba ne ba haka mai jama'a zai rika yi kun gani jama'arsa masu yawa cikin yan adam jama'arsa masu yawa cikin aljannu yawansa masu yawa cikin tsuntsaye dabbobi amma tsuntsu ɗaya ne kawai bai gani ba sai da ya neme shi yana ina ba gan shi wurin aikinsa ba saboda haka ma'aikaci in ba gan shi wurin aikinsa ba in bai kawo hujja ba ya yi laifi lawaziban da wallahi sai na yi masa azaba azaban shadidan azaba mai tsanani wato za a za a fige fuka-fukensa a fige wutsiyarsa kenan a jefa shi a rana shine azaban shadidan aure azba annahu koma dai in yanka shi gaba daya aure ya ce ni bi sulbani mubin ko kuma abin da zai hana yi masa wannan abubuwa dayan abubuwa guda biyu sai da in ya ga min hujja bayyananniya abin da yasa ba a gan shi wurin aikin sa ba to shikenan sai annabi Sulaiman sai aiki mikiya ita kuma ta yi aika wanda ya je da hudu-hudu ya hango shi karka matsa kusa da ni karka zo kusa shi a ai yau annabin Allah ya yi fushi da kai ce zai maka azaba mai tsanani ko kuma ya yanka ka yace bai faɗi komai bayan nan ba ce sai dai in ka kawo masa hujja bayananniya ce to ina da hujja bayananniya sai ne zunzun ya dawo ya kwanta gaban Sulaimanu yana daga wutsiyarsa yana daga kansa yana saukar da fuka-fukansa yana tuba yana ce yadda kake da iko a kaina za ka yi abin da ka ga dama kai kuma ka tuna tsayawanka gaban Allah shi ma yana da iko a kanka to annabi Sulaimanu sai ya sai ya bar hushi sai ya ce masa to menene hujjar taka da kaji kana da hujja bayananniya فوقف غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين قال حتى بما لم تهد به وجئتك فمكث غير بعيد فقال حتى بما لم تهد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ba dade ba sai ga huda huda ya dawo sai yayi abin da muka faɗan nan bangala sai yace hatu ma lam tuhid bihi yace na gano abin da baka gano ba na san abin da baka sani ba wato hada bi ilman wato ya kewaye abin da sani ta ko'ina ta ko'ina kenan shine muhidun magala hatu malam tuhibbi wajituka min saba'in bi naba'in yaqin nazo maka daga birnin saba birnin bilqisu bi naba'in da labari yaqinin tabbatacce saboda haka ana son mai kaiwa labarai sai ya tabbatar da labaran sun zama sahihan labarai sannan ya kai wurin da ake kaiwa kuma alkurani ya nuna cewa idan an ji labari mai tada hankali kar a gaya wa kowa sai a gaya wa shugabanni su suka yi hanyar da za su yi su tace labaran su faɗi abin da bai tada hankali ba وجدك من سوى من وين يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها أرش عظيم babban labarin nawa inni na je na samu imra'atan wata mace tamlikum ita ce take mallakar birnin saba da jama'an saba duka wa utiyar min kulli shay kai ai abin da take da shi na mulki iri iri sai wanda ya gani duk abin da sarakuna suke nema na mulki tana da shi komai da komai wato babban labari kuma wala arshin azimun tana da wani irin gado wanda yake irinsa da wuya babban gado ne ita bilkisu ubanta sarki ya gaji sarauta wajen kakanni wajen arba'in to da ya kasaita sai ya ce shi baya da wadda zai aura cikin mutanen sarakunan ƙasarsa to sai ya ƙi aure da ya ƙi aure sai aka auro masa aljana aljana ce ta zo ta haifi bilkisu da ta haifi bilkisu shi ganin sai ya mutu ba wani magajin sai ita bilkisu ita bilkisu ta gaje shi kuma ta yi nasara aka hore mata jama'a duka suna karkashin ta sai abin da ta ce wadda arshin azim tana da wani babban gado mai ban mamaki
وجدت قومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فسدوا من السبيل فهم لا يهتدون wannan sarauniyar na same ta da ita da mutaninta duka abin haushi yasjudun lishamsi min dunillah rana suke wa sujada ba Allah ba wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shedan ne ya kawata musu ayyukan da suke yi na kafirci wa saddahum shedan ya tsare su anis sabili gabarin hanyar Allah wa zayyana lahum shaytanu fa saddahum anis sabili fa hum la yahtadun sai suka zama ba sa gane hanyar Allah
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخلق في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون آه، وسد من السبيل ولا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما يسرون وما يعلنون kidan ya tsare su suna wa rana bauta ba sa wa Allah allazi yukhrijul khaba wanda yake bayyana yake fitar da dukkan abin da yake boye a kowane irin abu ne duk inda ya boye Allah yana bayyana shi in abun bayyanawa ne yukhrijul khaba fis samawati wal ardi ko a sama ko a ƙasa abun yake Allah yana da ikon ya bayyana shi komai buyarsa in ya ga dama wa yalam wa yalam ma yusirruna wa ma yu'linuna آه، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يسرون وما يعلنون ها ها آه، يخ- آه، ويعلم ما يخفون وما يعلنون Allah ya san abin da halittunsa ba suke ɓoyewa da wanda suke bayyanawa Allah ya san halittar ƙasa abin da suke ɓoyewa da abin da ke bayyanawa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' Allah ba abin da yake buya masa ko menene ko a sama ko a ƙasa
الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allah mai iko Allah shi Allah la ilaha illa hu babu abin bautawa da gaskiya da cancanta illa huwa Allah shine rabbul arshil azim Allah shi ne mai mulki na gaskiya ba bilkisu ba Allah shi ne mai gado mai girma al'arshi ba bilkisu ba in ana maganan mulki in an faɗi na Allah ba sauran mulki ba na Sulaimanu ba na bilkisu in an faɗi al'arshin Allah wato ba maganan wani gadon sarki ko gadon sarauniya ba a kawo shi kusa shi al'arshin Allah shehu ibrahim yana cewa al'arshi shi mai jalalai ne yana fassara al'arshi da kursi ije haka din bai kamata ba a fassara al'arshi daban kursi daban ba abu ɗaya ba ne shi al'arshi ba yadda za a yi ɗan adam ya sifanta yadda yake sai dai sunansa aka sani amma sifanta duk yadda aka sifanta shi ba za a kawo cikakken sifarsa ba shi al'arshi shine mafi girma a cikin abubuwan da Allah ya halitta masu jiki Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين bayan shi hudu huda ya gama wannan bayani to annabi Sulaiman sai sananzu za mu duba haka ya kamata mai karɓar labarai in an kawo masa labari daga mutum ɗaya ya kawo masa labari kar ya jefar kar ya ɗauka ya aike da shi in ja kun fasikun bi nabayin fata bayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatubi wala faltu narimin sai ce bari mu duba annabi sulaiman ce da sannu zan duba wannan labarin naka sannan zuru zan duba a sadakta labarin na ko ya zama gaskiya an kunta min alkazibi na ko ƙarya kai kana so ka tsirtar da kanka ne saboda yanka ka da nace zan yi ko ku azabtar da kai da nake zan yi zan duba a sadakta an kunta min alkazibi اذهب بكتابي هذا فأرجه إليهم ثم فأرجه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون آه، النبي سليمان sai ya rubuta takarda bayan labari ya tabbata gare shi ya zama gaskiya sai ya rubuta takarda abin da ya rubuta cikin takardan bismillahir abin da ya rubuta takardan ah, takarda daga bawan Allah Suleimanu ɗan Dawuda zuwa ga sarauniya Bilkisu Allah ta'alu alayya wato ni musulmin to abin da yake cikin takaddatawa bismillahir rahmanir rahim mun rubuta wannan takarda da wannan sanarwa da sunan Allah mai gamammiyar kyauta mai kebantaccen kyauta a lahira Allah ta'alu alayya wato ni musulmin mun kun samu wannan takarda kar ku nuna wani girman kai kar ku nuna mini girman kai wato ni ku zako mini ku taho mini kuna musulmi na musulmi قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم arat ya ayyuhal marau inni ulqi ilayya kitabun karim tana da fadawa sun fi ɗari uku sai ta ce musu ya manyan mutane abokan shawara inni ni dinna ulke laye kitabun karim an aiko mini an jeho mini takarda wata irin takarda mai daraja domin annabi Sulaimanu ya buga hatiminsa a jikin takardar to sai huda huda ya je ya ta kofofin Bilkis duk an rufe tana kwance tana bacci tana hutawa sai je ta taga ya shiga sai ya jefa mata takarda kan kirjinta da ta tashi sai ga takarda takarda tana iya karantawa dama sai ta je wajen fadawanta abokan shawaranta ministocinta ta ce ya ku manyan mutane abokan shawarata inni ni dinna ulke laye kitabun karim an jefo mini wata takarda mai girma mai daraja
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim abin da yake cikin takaddar takaddar daga bawan Allah Sulaiman dan Dawuda abin da yake cikin takardar bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin karku karku nuna min girman kai ku taho mini kuna masu sallama mini
ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين la ta'alu alayya wa tuni muslimin ah aha قالت يا أيها الملأ واذكروني في أمري ما كنت طاوعة نوحا حتى تشهدون هل يا أيها المفتون بأمري ما كنت قادية أمرا حتى تشهدوني tace to me jama'a me kuka gani kun san bana yanke da shawara sai kun sai na na ba ku shawara kun kun goyi baya na a cikin shawarar sannan nake zartarwa me kuka gani kamun ayi haka a da aka gaya mata labarin annabi Suleimanu ta ce zan jarraba inni mursilatu lahum bi hadiyatin fa naziyatun bima yarji'ul mursalun zan aika wa mutumin da hadiya idan ya karba to na san basarake ne basarake ba zai rinjaye ni ba yadda nake da sojoji da makamai da komai da komai to za mu iya yakarsa in ko bai karba ba to sai al'amarinsa ya zama wani iri kenan sai na gani to shi kenan sai ta shirya a samari 500 'yan mata 500 aka yi musu ado sai ta ta aka yi mata blog 500 na na zinariya da aka yi haka sai a huda-huda ya gaya wa annabi sulaiman gafa abin da suke shiryawa ya to maza maza a shirya mini titi daga kofar fada har mil har mil tar mil mil ashirin da bakwai duk a yi daɓen zinariya da wannan titi kamun ta zo ta tarar mun yi daɓen zinariya kamun mutanen ta su zo mutanen sai suka zo suka tadda ai a garin nan wato zinariya daɓe ma ake yi da ita wai ba a kunso a kawo hadiya kyauta wa sarki ba to shine a Suleimanu yake ce musu Allah ta'adu alayhi wa tuni muslimin qalan ya ayyuhal aftuni fi amri ku bani fatawa ku gaya min fi amri a cikin am- al'amarin nan nawa ma kuntu qadiyatan amran kun san bana yanke wata shawara wani al'amari hatta tashhaduni sai kun sai kun halarce ni kun bani shawara
قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك قالوا sai suka ce mu ai kowa ya san mu a duk duniya mu mabuta ƙarfi ne ƙarfin mulki wa ulu basin shadidin kuma mayaka ne gonayen yaƙi muna da isasshen makami muna da isasshen kuɗi muna da isasshen ƙarfi mu ba ma tsoron wani sarki in ji mutane na amma sai abin da kika ce ha waya sai abin da matar ta ce ولمر إليك فانظري ماذا تريد walamuru ilaiki manzuri ma za ta amurin a yanzu dai al'amarin yana gare ki ki dubi abin da za ki duba ki ba da umarni da za ki bayar allah ya tabaraka wa ta'ala farkon suran nan ya kistanta mana kistan fir'auna da daktata ne mai mulkin kama karya ne mai kashe mutane ne irin mulkinsa kenan daga nan sai ya biyo mana da mulkin Dawud da Sulaimanan mulkin Allah da annabi mulkin gaskiya na adalci daga fadan Allah ke gudanar da shi daga nan kuma yanzu sai ya ɗauko mana mulki wani irin mulki shine ake kiransa demokradiyya shugaba ba zai zartar da hukunci ba sai abinda ah, ministoci suka suka duba suka gani suke ba shi shawara sannan ya zartar da abin da zai tar saboda haka dai ita wannan bilkisu mulkin ta mulki ne irin na demokradiyya tunda take cewa ah, ma kuntu qadiyatan amran hatta tashhaduni ba zan yanke wani lamari na shawara ba sai ko ministoci na kun halarce ni kun ba ni shawara saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imra'atun labibatun wannan matar tana da hankali saboda haka idan aka rasa mulki irin na Dawud da Sulaiman na gaskiya to a samu mulkin irin na bilkisu na demokaradiyya ya fi sauƙi akan mugun mulki irin na fir'auna na daktata ko mugun mulki na hauka na samudawa wanda zai zo nan gaba قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها جعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة آلية أذلة وكذلك يفعلون قالت تتي إن بكسني با إن الملوك سوس- سوسراكنا فا إذا دخلوا قرية أفسدوها إذا سك شغو غري da nufin juyin mulki sukan ɓata tsarin garin ne wajaru izzata aliha azillatan duk manyan masu daraja a garin turannan ko ku so- ko su kwana a kabari ko su kwana a kurkuku in dai wani mulki ya zo za a yi juyin mulki saboda haka sai mu yi a hankali innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha sara wata sarauta sabuwa sarakuna idza dakhalu qaryatan in suka shiga gari a- da niyan juyin mulki afsaduha sukan bata garin ne sukan bata sy- system na garin wajadu izzata aliha sai su mai da manyan garin azillatan kaskantattu ko akai su kabari ko akai su asibiti ko akai su kurkuku wa kazalika yaf'aluna haka haka halin sarakunan duniya yake haka suke aikatawa وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع بما يرجع المرسلين ursalun ba aha
وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلين wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'u al-mursalun ni dai yanzu na yanke shawarar da na yanke zan aika masa da hadiya in gani in ga waɗanda na aika da wani labari za su zo min da shi inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin zan aika musu da hadiya fa naziratun in saurara in ga fa bima yarjiul mursaluna wanda na aike su da wani labari za su dawo mini shine fa ta aiki mutane 500 samari 500 yan mata tare da blog na zinariya guda 500
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتيني الله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون da waɗannan mutanen da ta aika ɗin suka iso fadan annabi Suleimanu ƙara sai suka miƙa ah, gaisuwar sarauniya suka waɗi jawabinta sai suka miƙa wannan hadiyar annabi Suleimanu ya ce atumidduna ni bi malin ni ne za a taimake ni da dukiya kuma ateni Allah khairu mimma atikum abinda Allah ya bani yafi abinda Allah ya baku ni Allah ya bani imani ya bani an- annabci da manzanci ya hore mini mutane da shedanu da aljanu da tsuntsaye da dabbobi Allah ya bani wannan me za su kawo- me za ku kawo min na hadiya ni ko in karba me ya bani da shi abinda Allah ya bani yafi abinda Allah ya baku khairu mimma atikum bal antum bi hadiyatikum tawran ku kuke murna da irin wannan yar hadiyya
ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون
irji ilayhim falanatiyannahum bi junudin la qibala lahum biha wa nukhrijannahum minna adillatan wa hum sagirun to ku koma mata ku koma musu ku koma mata kenan ku koma musu a, da da, da aikan ku koma falanatiyannahum bi junudin da da- muna tafiya wallahi za mu zo musu da wata irin runduna la qibala lahum biha wanda ba su da iko su fuskanci wannan runduna din wala nukhrijannahum minha wallahi sai mun fidda su daga wannan garin nasu azillatan suna kastattu wa hum saghiruna suna wulakantattu kaga abin da ta hanga na farko can ya fito fili cikin jawabin annabi Sulaimanu dama ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wajalu izzata aliya azillatan wa kadhalika yaf'alun gashi annabi Sulaimanu ma da kansa ya ce eh in fa ku koma ku gaya mata falanatiyar nan bijinudin laki ballahun biya za mu zo musu da rundunar da ba su da yadda za su yi su fuskanci wannan rundunar ta fi ƙarfinsu wani nukurjan na humina wallahi za mu fidda su daga garin su saba a zillatan suna ƙasƙastattu wa hum sagiruna suna wulakantattu قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ala ya yi almara wa yukum ya ti ni biyar shiha kabla an ya tuni musulmin shi kenan mutanen bilkis sun koma da- sun koma mata da jawabi ta ce yanzu ba abin da za mu yi sai mu shirya ni da kaina in je in gano mutumin nan in ga menene yake umarni da shi da yake cewa Allah ta adu alayya wato ni musulmi me yake nufi da wannan sai ta shirya ta ɗauki ah, sarakunanta dubbai suka bi ta ah, ta kulle gadanta a wuri wanda yake wuri cikin wuri wuri cikin wuri gadan nata wato saɓi tamanin ne tsawonsa wato gabar da yammansa kudu da arewansa ko saɓi arba'in ne tsawonsa kuma daga daga ƙasa zuwa sama saɓi talatin ne akwai abubuwa na mamaki eh, ah, na na ƙarafe masu tsada a jikin gadon da kafafuwan gadon da abubuwan cikin gadon shimfiɗu kam sai abin da sai wanda ya gani Ah, ta kulle sai ta taso za ta zo to za ta zo saura mil tara ta iso garin suleimanu suleimanu sai ya kira taro ya kai a cikin kuwa zai iya ɗauko mini gadon nan kamun ta zo an kawo shi nan ta zo ta same shi a nan sai wani katon alƙaton aljani ifrit sai ce ni ranka ya daɗe zan iya kawo wannan gadon a cikin ƙaramin lokaci kamun ka tashi daga shari'a sha biyun rana na kawo gadon ya ce ina wanda ya fi ka sauri nake nema to akwai wani waliyi ana kiyansa burkhaya asim asim ibn burkhaya to shi yana da ismullahi al'azam ya ce ni zan iya kawo maka gadon in ka ɗaga idon ka dubi wani waje kamun ka dawo da idon na, na kawo gadon duka wannan Allah yana nuna mana fa ikonsa ne kaga shi annabi Sulaimanu annabi ne mai mu'jiza amma yana neman wani wanda zai nuna masa wani abin mamaki cikin ah, cikin talakawansa aljani ya- ya faɗi nasa na aljani ya ce ya yi masa ah, ya yi masa rashin sauri sai wani wali ana kiransa asim burkhaya ya ce shi zai iya kawo gadon cikin iftawan ido ɗaya ya kawo shi shike nan to wannan duka Allah yana nuna mana iko ne irin nasa shi fa'alul lima yuridu ne mai aikata abin da ya ga dama ne yanzu mu zamanin mu nan tunda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa gaba da gobe zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk wata mu'jiza da ta sa- da- da wani annabi ya samu to annabin mu ya samu mu'jiza fiye da wannan an yi wa Adamu sujjada rana ɗaya amma mala'ikun da suka halarci wurin su ne kaɗai suka yi sujjadar amma annabinmu Allah da mala'ikunsa gaba ɗaya suna yi masa salati inna Allah wa mala'ikata wa salluna ala nabi ya yi wallazi na amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman saboda haka kaga mujizar wannan eh qulna lil mala'ikati isjudu li adama bata ko kusa da wannan mujizar ta salatin Allah da mala'iku bata kai ba annabi ibrahim an jefa shi cikin wuta wuta ba ta ƙona shi ba yanzu mu ma allah ya kawo mu lokacin da muke shiga cikin wuta ba ta ƙona mu ba in ka shiga cikin mota ko ka shiga cikin jirgin sama ka tabbata fa kana cikin wuta ne domin mota tana tana tafiya in ta tsaya ya aka yi ne ko wutar ce ta mutu ashe dama cikin wuta ake amma bardan wa salama ga sanyi ga amincewa ga sanyi ga amincewa sannan kuma shedanu da suke wa annabi Sulaimanu Allah ya hore masa shedanu mu ma sai Allah ya hore mana shedanun America da na Ingila da na Rasha da na Jamus da na jamus su suke mana komai su suke mana komai in gine-ginenmu na masallatai gine-ginenmu na gadoji gine-ginenmu na komai su wannan shedanun da Allah ya hore su suke mana idan ka ce ai kudi muke ba su sai mu ce su waye suka yi kudin in ka ce ai kudi muke ba su mana ake sai mu ce to su waye suka yi kudin ba su shedanun ne suka yi kudin ma ba Allah ya hore wa annabi Sulaimanu aljanu da shaidanu saboda darajar manzon Allah shi kuma Allah ya hore masa shaidanu na mutane Amerika da Ingila da Jamus da Faransa da Japan da China duk duk waɗannan shaidan mu suke wa bauta su sauwake mana tafiya su sauwake mana noma su sauwake mana kira su sauwake mana saka su yi mana abin da za mu riga zuwa haji ko menene da su suke mana Allah ya hore mana shaidanun wannan gadon da aka kawo cikin iftawar ido yanzu a talabijin za a kawo maka dukkan haramin manzon Allah gaba ɗaya gashi a gabanka bai kai iftawar ido ba za ka gan shi ko haramin makka a kawo shi a gaban gashi bai kai iftawar ido ba ka gan shi to me yasa na bilkisu ana sa hannu a shafa namu kuma an kawo a talabijin ba a sa hannu a shafa tsakanin namu da nasu akwai hijabi da yawa shi daga mujizar Sulaimanu sai ainihin karaman wannan waliyi kaga hijabi biyu ne kadai amma mu namu ga mujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda take tafiyar da abin kuma ga kafirai wanda suke an aka fore su suka zama su ne masu yi mana wannan aikin kuma sai ya zama taskirin su su nasu da yake ba musulmi ba ne wancan ko musulmi ne sai ya zama hijabin ya yi yawa ba za mu iya miƙa hannunmu mu taɓa ka'aba ba in mun ganta a cikin talabijin ba za mu iya ganin ba za mu iya shiga cikin haramin manzon Allah ba sallallahu alaihi mun ganta a cikin talabijin amma shi din ne amma waɗannan hijaban ne suke hana mu ya zama kaman gadon bilkisu din giftawan ido yayi kaɗan za a kawo maka dukkan haramin makka ka ganshi a gabanka giftawan ido yayi kaɗan sai aka maka haramin madina gaba ɗaya gashi a gabanka عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ونقاتا الجن سي أمسى النبي سليمان yace ni kamun ka tashi daga shari'a sha biyun rana kenan zan kawo gadon ni mai ƙarfi ne zan ɗauko shi ba abin da zai kai rai a cikin gadon aminu ni ko amintacce ne ba abin da zai taɓa su ainihin gwalagwalan da zumurɗin da suke jikinsa ba abin da zai taɓa komi za a kawo shi lafiya sai ce ina son abin da ya fi haka sauri الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما أشكر نفسي ومن كبر فإن ربي غني كريم to wannan wali yace ni zan kawo maka gadon kiftawan ido in ka dubi wani waje kamun ka dawo da idon ka na kawo shi nan da nan sai Allah ya dauko gadon ya kawo shi a cikin karamar wannan wali a karkashin mujizan wannan annabi kenan annabi Sulaimanu saboda haka ne Allah yake gaya mana waɗannan abubuwa annabi Sulaiman da ya ga gadon a gabansa da ya ganshi gashi a gabansa kamar yadda aka faɗa masa sai ya ce Allah yana yin wannan ne don ya jarrabe ni Allah yana yin wannan ne don ya jarrabe ni ya ga zan masa godiya ko ko zan butulce masa anya ya Allah ka bani annabci ka bani manzanci ka ni dan annabawa sannan ka bani mulki ka bani ka hore mini mutane da shaidanu da aljannu da dabbobi da tsuntsaye duk abin da nake so nan da nan sai ka yi mini kai Allah na gode qala hadha wannan min fadli rabbina daga cikin fadalan ubangijina li yabluwani yayi haka ne don ya jarrabe ni ashkuru amakfur shin zan gode masa akan ni'imomin da yayi mini ne amakfur ko ko zan butulce wa ni'imominsa ne wa man shakara fa inna ma fi nafsi duk wani bawan Allah da aka yi masa ni'ima ya gode to yayi yayi wa kansa ne wa man kafara duk wanda ya budulce fa inna rabbi sani Allah ubangijina ghaniyun ya wadata ga bari shi ma mutumin balle godiyarsa karimun kuma mai baiwa ne ba zai fasa ba da baiwa ba ko da ba a gode masa ba saboda haka wajibinmu ne mu mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu gode wa Allah da yawa mu gode wa Allah da yawa Allah da ikonsa ya yi mu ‘yan adam masu karama, warƙat karramna bani Adama, bai yi mu duwatsu ko itatuwa ko dabbobi ba, ko bai yi mu waɗansu mutanen da ba san hanyar Allah ba, a sai ya yi mutane ‘yan adam masu karama wanda Allah ya zaɓe su ya ba su tauhidi, innal lazina amanu wa amilus salihati ulaka khairul bariyati. Allah ya ce ‘yan adam masu imani masu kyakkyawan aiki su na zaɓa na sa su a cikin zababbun bayina alhamdulillah mun gode wa Allah ga mu yan adam ga mu masu imani kuma Allah da ikonsa sai ya zaba mana annabin da yafi dukkan annabawa ya samu a hannunsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muka zama kuntum khayra ummatin ukhrijal linnasi muka zama al'umma fiyayya a cikin al'ummatai da aka yi domin tabi'ul marfu'i marfu'un in ji masu lirabi kowa ya biyo babba shi ma ya zama babba mun gode wa Allah da ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin da ba ka masa cikin annabawa ya ba mu littafin da ba ka masa cikin littattafai da suka zo daga Allah shine alqur'ani mun gode wa Allah kuma waɗansu mu daga cikin mu ya hada su ma da waliyai din irin masu ba da mamaki irin asimun burkhaya din Allah ya hada waɗansu da wannan irin waliyan masu irin waɗannan abubuwa kuma har yanzu akwai su har gobe kuma akwai su idan baka da kuɗi a aljihu ba ka da guri a banka ne ba ka da guri a banki karka ce kowa ma haka ne akwai waliyai akwai karama ana yin ta har gaba da gobe alhamdulillah mun gode wa Allah da ya karrama mu ya hada mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa man kara wa inna rabbi ghaniyun karim قال نكروا لها عرشها وتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نكروا لها أرشها نظرتها تدي أم تكون من الذين لا يهتدون to daga can a sai aka ji labarin yana so ya aure ta aljannu suka ce to fa in muka bari wannan aure ya yiwu ga ta uwarta aljana ce ubanta mutum ne idan ya aure ta in sun haifi ɗafa ɗan zai zama sarkin aljanu ya mallaki aljanu ya mallaki mutane sai mu yadda za mu yi yadda auren ba zai yiwu ba sai kamun ta zo sai suka ba shi labari ai tana da wauta hankalinta ba sosai ba kuma tana da kohoto irin na jakuna da da da da da dawaki yace zan jarraba to shi gina sai yasa aka gina masa a fadarsa aka sa ruwa a ƙarƙashi aka sa kifaye a cikin ruwan sai aka aka aka kawo gilas aka rufe amma gilas din ba zai hana ganin ruwan ba ba zai ganin kifayen ba amma mutum zai taka ya tafi ba komai saboda in ta zo in ta ga kamar ruwa ne za ta yaye zannuwanta don a ga kafafuwan nata irin na mutane ne ko irin na dawaki din ne kuma za a canja kamannin gadon ɗan kaɗan in an canja a nuna mata a gani a ce shi gadonki kamar haka gadonki yake mu ji abin da za ta faɗa in tana da hankali za mu gane in tana da wauta ɗin ma za mu gane da ta zo sai aka canja kamannin gadon ɗan kaɗan sai ƙara nakiru da arsha ku canja mata kamannin gadon nanzur a ta bi mu duba mu gani za ta gane gadon ne am ta kunu min allazina la yahtadun ko za ta zama daga cikin mutanen da ba sa gane abin su in an dan canja ka ta zo aka ce a haka za a rishuki qalat ka annahu kamar haka ne gadonki yake ce ah kaman ma ai shine kaman ma ai shine tunda aka kawo da shakka a haka za a rishuki shin kamar haka ne gadonki yake sai da ai ma kamar shine saboda haka daga nan ya gane ashe da hankalinta ba ta da wata wauta wannan ka an wuce wannan
فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين
قال ذكروا لها أرشها نظرة تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت إلى هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين aka ce mata kamar haka ne gadonki yake ya kamar ma shi ne wa utina al-ilma min qabliha annabi sulaiman ce mun gode wa Allah Um, Allah ya ba mu ilimi na sanin Allah da bauta wa Allah kamun ya bata ko ko kowane labari mun riga mun ji shi nata kamun ma ta zo wa kunna musulmi na babbar godiyanmu Allah ya ba mu annabci da manzanci ya hore mana aljanu da shaidanu da dabbobi da tsuntsaye kuma babbar godiyanmu zamowanmu musulmi in ji annabi Sulaimanu kuna jin dai karfin musulunci a wurin annabawa annabi annabi ibrahim ina ce tawaffani musliman duk wannan alheri da ka bani ina roƙonka ka matar da ni ina musulmi annabi yusuf haka yake faɗa rabbi gadati ta nimi mulki wa lam min tabil hadith fatira samawati anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman babban arziki mutu ya ga kansa yana musulmi kuma yana bin dokokin musulunci din wa kunna mun zama muslimina وسبتها كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وسدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين ما كانت تعبد من دون الله ranar da take bautawa ba ta bauta Allah da ita da mutanenta saddaha shine ya tsare ta ya hana ta bautan Allah wa sadda ba ka ta abudu min dunillah innaha domin ita kanar da ta zama kamun ta zo nan ta zo min kaumin daga cikin mutane kefiri na kafure tun da rana suke bautawa
قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير يلا ادخل السرح فلما رأته هزبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سر ممرد من قوارير يلا aka ce mata da ta iso aka ce bismillah shigo shigo shigo fada shigo fada shigo fada falamma ra'atu da ta ga daben daben fadan hasibatu lujjatan sai ta tsammani wai ruwa ne mai zurfi ba gilas bane ba ta san a gilas ne aka dabe akan ruwan ruwan yana gudu kifa yana yawo amma akan gilas ake takawa wa hazibat rujjatan wa kashafat sai ta yayi an saƙaiha ta yayi kafafuwanta makengemanta ga su a fili sai annabi Sulaiman ya ga makengeman kyawawa ne irin na mutane ba kamar yadda aka bashi labari kafafuwanta suna kaba da kafafuwan doki ba amma duk da haka akwai gashi a jikin kafafuwan to sai yasa aljannu suka yi naura wani maganin da ake shafawa gashi ya zube suka yi ba sai aka shafa mata sai gashin ya zube yana kuri sar faran mara da zutujin waka shafar an sa kaya kala aka ce a a wuce shigo shigo ai ba ruwa bane innahu sarhun wato dabe ne mumarradun wanda aka goge shi min qawarir da gilashi aka goge daben ba ruwa bane gilashi ne
قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب
رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين تشي الله أبنجينا ناتو شكينا نازل شكينا na zalunci kaina take bauta wa rana ba kai nake bauta ba na zalunci kaina wasu lamtu yau dai na miƙa maka wuya ya Allah Ubangiji ma Sulaimana a hannun annabinka annabi Sulaiman na miƙa maka wuya na zama musulma daga yau rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu na musulunta ma Sulaimana hannun Sulaimana lillahi rabbil alamina saboda kai ya Allah ubangijin talikai yau na musulunta na zama na zama baiwarka mai bauta maka ba mai bauta wa rana kaman da ba Allah yana tajalliyoyi da yawa jiya muka ce a cikin tajalliyoyin Allah annabi Isa ya fi annabi Suleimanu daraja a wurin Allah amma da zamaninsa ne shine aka hada shi da wannan sarauniya ba zai rinjaye ta ba me za ta gani a wurinsa ta ji tsoro annabi Isa ba da gida ba da gida ko ɗakin kwana ba shi da shi haka yake yawo duk inda dare ba sai ya yi ta ibadarsa ya kwanta ya bacci ya tashi bai yi gida ba shekararsa talatin da uku bai yi gida ba alayhi salam amma darajojinsa wane darajojin annabi suleiman wanda aka hore masa waɗannan abubuwa amma da shi ne ba zai iya musuluntar da wannan sarauniya ba amma wannan kuma aka nuna mata abin da ba ta da shi ba tana takaman mulki ita sarauniya yar sarki jikan sarki har sarakuna arba'in ba to duk dai ba su da wannan abin da su ta gani a wurin annabi Suleimanu na daɓen zinariya mil tara ko ko ishirin da bakwai ya ɗimautar da ita ta zo kuma ta ga fada ga abu kamar ruwa amma ba ruwa ba ne duk ta ɗimauce dai sai ta sallama ta ga abin da kamar yadda masu sihiri na annabi musa suka faɗi suka yi sujjira suka gaskiya suka jefar da ƙaryarsu suka miƙa wuya ga allah suka bar fir'auna ita ma haka ta miƙa wuya ta jefar da abin da take da shi na kafirci ta bi annabi sulaimanu ta musulunta a hannunsa saboda allah mai iko daga nan sai annabi sulaimanu ya aure ta da ya aure ta sai ya tabbatar da ita akan mulkinta ta koma gida ta zauna a fadarta kowane wata zai je ya kwana kwana uku ya dawo haka dai aka yi ta yi har kwanan kowa ya ƙare mulkin kowa ya ƙare ya bar mulkin allah ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون آه يا رسول الله إذا مساك باك لابار النبي صالح wanda muka yi masa maganarsa a cikin surar da aka fito suratu shu'ara'i kazzabat samudul mursalin in qala makum salina tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa la tudiyu amral muslimin alladhina yufsiduna haqqarshe can a cikin suratu hudin suna ce ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب آه يا صالح kuma ta nan za ka ɓullo mana da a garin nan duka ba mu da wanda muke ƙauna wanda yake mai hankali mai iya tafiyar da jama'a kamar ka muna shawaran ma da za mu mallaka maka kanmu ka zama kai ne sarkinmu saboda isar hankalinka da isar adalcinka da isar jarumtarka ka fi kowa da kyakkyawan hali a garin kuma iyaye za ka bullo mana ta wannan hanya ka ce wai mu bar bautawa abin da iyayenmu da kakanninmu suke bautawa wannan ka kawo wani abu ka kawo abin da ba za mu yarda da shi ba suka suka ce haka dai aka yi ta yi aka yi ta yi suka ce to ya nuna musu aya yace hazihi naqatul laha shirb wa lakum shirbu yawmin ma'lum me kuke so a yi suka ce suna son wannan dutsen ya haifi taguwa taguwa ta haifi ɗa sai ku aka yi haka ɗin da aka yi haka ɗin daga baya taguwar tana kai musu nono suna sha an ba ta ranar shan ruwanta su kuma an ba su ranar shan ruwansu to daga ba sai suka kosa suka ce su ba za su iya ba wannan taguwar tana ba dabbobin su tsoro kuma ranar shan ruwanta kowa ba zai sha ruwa ba suka yi shawaran za su kashe ta to lokacin da annabi salihu baya nan sai suka sa wani matsiyaci dan uwansu kuddar ya je ya kashe ta da ya kashe ta annabi sallallahu alaihi wasallam ina taguwa suka mu ba mu ba sani ba mashin na mu raka ali ba mu san inda abun ka yake ba to ya aka yi ne kace ai ita an kashe ta yar kuma ta shiga cikin dutse ta bata ba ta yi kuka ba kace ta yi kuka sau ne ce sau uku yace to za ku zauna kwana uku amma bayan kwana uku za ku hallaka tamattu fi dairikum salasata ayyam zalika wadun ghayr makzub daga nan sai suka ce a da dai mu kwana uku yayi mu mutu ba gara mu kashe shi ba suka nemi annabi salihu za su kashe shi har suka je inda za su kashe shi ne sai duwatsu suka zo suka suka suka taru akan su suka kakkashe waɗanda suka tafi neman kashe annabi salihu kamun kwana uku malaika ya musu ihu su halaka ولقد تتنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون sai suka kasu kashi biyu a lokacin da abin azaban ta yi kusan sauka suka kasu kashi biyu suna jayayya waɗansu suna nuna cewa kar a ce za a kashe taguwan nan kar a ce za a kashe annabi salihu waɗansu suna jayayya dai ba za ku fari gani ta simun ƙada ya ƙaume lima ta taji na bisai ya tiga abdul hasanati don me kuke gaggautarwa gaggautawa a kawo muku munan abu ba kyakkyawa za ku ce a kawo muku ba sai mummunan abu laula tastaghfiruna Allah ashe ba za ku nemi gafaran Allah a laifin da kuka yi ya wuce ba la'allakum turhamuna ko Allah ya ji kanku a fasa wannan azabar da aka shirya za a yi muku alo alhamdulillah eh eh eh eh eh eh eh ha shekara guda to eh wani malami ya ce kun ta shekara eh a wani tsakanin ya mutu ai ko shekara goma aka yi dai ba ya ce ya sake ta ba ai auren bai mutu ba auren bai mutu ba sai dai ya ce in ya ce ya sake ta to wannan aure ya mutu ko daga rannan amma don kawai shekara guda bai zo ba sai aure ya mutu
to da sai tambaya da ni ta tambaya na cewa me ya hukunci wanda ke azumi Mm.
amma da rana sai ta masu yin abroshi ya wanke bakinsa a ba a sa so ba a so ya sa a, makilin a bakinsa don makilin yana da ɗanɗano duk abin da yake da ɗanɗano ba a so a sa a baki abin da aka yarda dai mutum ya kurkure bakinsa da ruwa a, in buroshin zai sa ma ya sa shi amma babu ba sabulun makilin din nan
to da sai tambaya da wuri mai tambaya na cewa shi ne ke azumi Mm.
amma yana da yawan sha'awa Mm.
da rana kuma in yi sha'awa sai mutum ya tsoro to da azumi shi a to idan mutum ne mai yawan sha'awa kar ya dinga zama wajen matarsa yana kallonta yana zuba mata ido domin wannan ne zai kawo mata fitowar mazi mazi yake cewa ba mani mani baya fita da wasa fa sai da gaske yake fita shi mazi dai wani ruwan nan mai yauki shine ake kansa mazi wannan yana mun- yana kashe azumi wato yana sa azumi ya mutu daya amma ba zai sa kafara ba amma da ya dimanci kallon matar ko ko yana tuna abin da ke tsakaninsu har abin yayi yawa har mani ya zid- ya ziddo da karfi kasan shi mani da karfi ke fitowa ba irin na maziyi da wasa ba to irin wannan yana sa kafara amma maziyi yana kashe azumi ɗaya ne bayan sallah sai ya biya azumi ɗaya
sai tambaya da wuri da wuri tambaya na cewa wani matsayi ne mutum zai kai ana ba shi damar cewa ya fara tafsiri ha?
wani matsayi mutum zai kai eh har ya fara tafsiri a cikin ilimi wato tafsiri abu ne mai wuya mu da muke karambani muna yi din nan ma istighfari muke istighfari muke yi domin an ce wai mun iya domin lokacin da na so makaratun manyan malaman musu nan ba su rasu ba sun ce wai na iya ina tafsirul qur'ani bil qur'ani an yi min shaida a Kano da sauran wuraren manyan malaman mu da suka razu a- ragu a wannan lokaci amma duk da haka ai mu ma karambani muke yi ma amma kowane abu idan an samu wani wuri ba wanda ya iya sai wannan mutumin da yake jajjabawa to ya jajjaba musu ya ta istighfari eh amma ai kamun mutum ya zama mai tafsiri na gaskiya sai ya yi ilmomi da yawa da farko dai ya haddace ƙur'ani wanda shi za a fassara na biyu kuma ya zama ya san lugar larabawa to nahu da li'irabi da tasrifi da balaga kuma ya san a nasikh da mansukh sannan ya san asbabun nuzul sannan ya san tasawuf domin wata aya za ta gagare shi zai rasa yadda zai fassara in bai in bai da ilimin tasawuf wato ilimin ma'arifa amma irin abubuwan da ake na yanzu nan mutum yana tafsiri amma in wuta ta mutu shikenan tafsiri ya kare da ko ko in kowa ce littafin ka tafi shikenan tafsiri ya kare ai wannan sai dai ayi ayi ta mu yi ta istighfari da mu da su duka
a yau da girma gwamnan bauchi a zuwa game da taimakawa da ya yi na wani sada zumunci to Allah Allah ya saka wa gwamnan Bauchi da alheri ya ba mu kasan na Qur'ani wanda ya saya mana ya raba mana Allah ya saka da alheri duk wanda ya taimake mu a cikin gwamnoni da sauran waɗanda ba gwamnoni ba ma Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya musu bukata Allah ya gansu ya san abin da suka yi mana na alheri Allah ya taimake su Allah ya saka musu da alheri ya zuwa kan Allah ji gamu Allah ji iyayenmu Allah ji iyayen iyayenmu da malamu da malamu malamu Allah saka shi wani mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kiyaye mu kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah sa mu zauna lafiya Allah taimake mu Allah kiyaye mu Allah taimake mu Allah sa kasar mu ta zauna lafiya duk karfin da yake nema ya karya musulunci Allah ya karya karfin duk karfin da yake nema ya danne musulunci Allah ya danne karfin Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ke mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين